رضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المسلمين والمحدثين بإحسان إلى الدين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kama wannan rana wadda muke kirga goma ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ta yi daidai da uku ga watan biyar miladiyar isa alaihi salam dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da tafsirinmu kamar yadda muka saba muna cikin suratul jinni amma kafin nan akwai tambayoyi da aka aiko da za mu amsa sannan mu ci gaba.
Mai tambaya na farko daga Usman Kirki. ya tambaya ta facebook yake cewa mace ce take jinin al'ada takan yi kwana hudu sai ta yi tsarki bayan ta yi tsarki da kwana ɗaya sai ta goni jinin amma ɗan kaɗan ya zo mata shine nake tambaya yaya matsayin tsarkinta
na'am da mace wanda dama tana al'ada wannan sunanta mu'taliya ce ta riga ta saba wanda ta saba ta kan malamai sun amfani da cewa za ta lura da al'adar ta to tunda ta ce tunda ta ce kwana hudu take yi to ana mata talawuri na kwana uku bayan jininta ya yanke ko bai yanke ba da kwana hudun ya zo za a ƙara mata kwana ɗaya duk yana cikin jinin al'ada in bai yanke ba a ƙara mata kwana biyu in bai yanke ba wato kwana na biyu kenan ba biyu gaba ɗaya ba in bai yanke ba a ƙara mata kwana na uku dama a yamu talaboni kwana uku ne kawai daga nan in bai yanke ba kenan ba za ta yi kudari da wannan jini ba sai ta ɗauki kanta a matsayin mustahaba wadda take da wato ciwo kenan na kan jini irk kenan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ba za ta yi amfani da shi a matsayin jinin al'ada ba sai ta gaba da sallah da jinin musulmi to wannan ta ce ta kwana hudu ya yanke kuma ya dawo a rana na biyar ko kuma a rana na shida ne ta ce da ya yanke da kwana ɗaya don haka har yanzu tana cikin ayyamu talau don haka wannan jini za su ɗauke shi a matsayin jinin al'ada ne sai ta yanke sallah ta yanke komai sai ta sake ganin alamomin tsarki kuma sun tabbata su kafin komai sai su bada
ya tambaya na biyu yake cewa mutum ne ya sayi gwanjo a kasuwa sai ya yi sallah da su ba tare da ya wanke ba ina matsayin sallarsa
to malamai sun yi magana a kan cewa ya Allah ta mutum ya sallah da fadi muhaji har da kasirin ko gaira alimi abin da yake dauran tankafa musamman da yawan wani na wanda yake kafiri ko wanda ba malami abin da yasa suka faɗi wannan shine saboda zai yi wuce tunda ba musulmi ba ne zai rinka yin watakila muniyansa ya yi mafarki a cikin ma bai damu ba ya gaba da hidimansa ko ma ya yi tsari da sauran tsari ya mayar cikin wandonsa ko ma ya yi bayan gari da wani kwaje sosai ba ɗauka shi dai ba na jasa a gunsa don haka zuwa abin da ya taɓa tsokan ta shi a wurinsa ne sarki ma tsarin ne ya yi a wandonsa ma gaba ɗaya shi zai ci gaba da sawa ne idan aka tufafin da ba a san asalin tsarkin sa bai tabo daga wajen musulmi ba kuma mafi yawanci shi wannan gwanjo mafi yawancinsa baya zuwa daga kasashen musulmi ko an wanke kuma ba a sani ba ko wankewa aka yi irin na shara ko kuma wankewa ne aka yi haka kawai da wani irin ruwa aka wanke wallahu a'lam dan haka dai abin da yake wajibi ga duk wanda ya sayi gwanjo ya wanke wannan ma a addinance kenan kuma haka wajen abin da ya shafi kiwon lafiya mafi kyau ma ya kamata a ce da aka tafasa ruwan aka wanke kayan saboda yanzu ana ɗiban cututtuka daga gumin da mutum ya ce ke da shi a jikinsa ciwon hanta musamman ciwon hanta da kuma ciwon aids da sauran cuce-cuce masu muni ka ɗauko gwanjo ba ka san wani irin mutum ne cire ba ka zo ka ɗauka ka sa ka bijirar da kanka ga cuta wanda take mai muni saboda haka duk wanda ya sayi gwanjo a tarihance sai ya wanke ya amfani da shi haka nan kuma abin da ya shafi kiwon lafiya mutum ya wanke tukunna ko ita ma ta wanke tukunna ko da yaran ku ne ku wanke tukunna wankewa irin na shari'a da kuma irin na tsafta kafin a yi amfani da wannan kaya amma wajen tun da ya riga har ya yi sallah da kaya malamai suna faɗin a ƙa'ida su iya musamman ta musamman samun imamu malik suna cewa a sallan da aka yi a kaya mai najasa to idan lokacin da ya riga ya wuce to wannan sallan ta kan wato duk abin da aka ce na tsarki ne ba wai tsarki irin na hadas ba tsarki irin na hadas babu sallah amma in tsarki irin na habas ne wato dauɗa najasa da ya taɓa jiki ko sutura ko wajen da ake ibada to ana cewa wato a adadin wakati ya sake sallan idan lokaci na idan lokaci ya riga ya wuce to ba zai sake ba saboda lokacin larura ta sa haka kuma fatawa ce wacce ke da asali daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ul ainihin shekman al'ainihi a lokacin da wani labarin sarki ya zo rurrute ya sa a kowane littattafan malikiya waya kowa ya zauna malami ya karanta hadisi da aya ya kawo musu hukunce hukunce sai zama fatawoyin da aka samu saɓanin wanda ya ce wai an rarraba kan mutane wannan malikiya ne da shi ne sai shi sarkin zamanin sai imamul ainihi sai sa aka rurrute duka a makarantun matsakobi yace wani malaman zamanin sa musulmai ne ai kuma kawo hukunta to shi ma sarkin a lokacin ya dan taɓa karatu ya yi karatu sa ya yi amma dai irin dai rudun nan ne cewa shi yanzu qur'ani da hadisi ya wadatar da barin mazhabu to sai ya tara malamai ya sa a sake kowa ya je ya ji sai ga fatawoyi sun saba har wajen minti minkin ba minki saɓanin malamai wajen fatawoyi ɗaruruwa wannan baya daidai da wannan a kuma an karanta kitabu sunna din saboda haka duk abin da muka ce wai wai mu za mu gyara wai mu za mu kawo gwaninta mu to la yaslu amru akhir hadhihi al-umma illa lima saluha bihi awwalu ba a banza ne aka ce mu tsaitu kan wannan mazabobi guda hudu ba idan muka bude kofa to za mu rinka za mu shiga cikin hargitsi kenan na har aro to yana zaune da Allah ya kama shi shi sarkin sai ya fara izgili wa malikiya sai daga cikin abin dariya malikiya suna da wata fatawa wai a adadi lokaci wai mutum ne ga shi an ce ya tashi sallah wai amma in lokaci ya wuce shi kenan sai sai ya ji sai ma'ul ainihi ya ce masa shi kuwa yana da magana sai ce to kai da yake jabbarin sarki ne a zalimi sai malamin ya ce to sai dai za a bani amana na raina da lafiya na da mutunci ka ɗauki alƙawari ka bani amanan raina da lafiya na da mutunci na kowa ga malamai nan shaidu ne sai in yi magana in baka bani ba kuma zan yi shi sai ce na baka amana ka yi magana sai ce wannan magana da kake iskiri da ita ta masaban imamu malik a kan sunna take sunnan manzon Allah ne kai ne baka sani ba yace ta ina yace ina tsammanin sarki ya karanta hadisi mufi salatu yace eh yace to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sake sallah ya sake har sau uku bayan ya sake sau uku duk manzo Allah na cewa bai sallah ba kai je fa salli fa innaka lam tusalli da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa mai kyau guda ɗaya yayi sai ya ce masa yayi sallah duk sallolin sa haka zai rinka yi yace haka ne haka ne rinka yi yace eh, haka ne yace ya ya ce masa ya sake sallolin baya yace a- yace wa zalika li fawati waqtiha kace wannan saboda lokacin su ya kubuce ne saboda haka shine a adadin lokaci in baka sani dan haka duk fatoyin mu suna da madogara a cikin tun daga nan ya ji kunya sai dai na fitowa ya magana wa malamai saboda a- a cikin jumhur gadaran da yake shi ne ilimi ne an fahimci cewa duk wannan kame-kame da ya yi da yake jahilci murakkabi da get illiterate shi ya fi matsala he don't know and he didn't know that he don't know dalila wa lam ya'lam bi annahu jahil to wai su ke wahalar da mutane mutum an kan sa malami amma bai kai matsayin marji'i na fatawa ba na'am to dan haka wannan shi ba zai sake sallan ba tunda dai lokaci na nan am- a lokaci ya wuce amma da lokacin da yayi tambayan a lokacin ne to da zai cire wannan ya zai sake sa wani wando mai kyau ya sake sallah na'am Mai tambaya na gaba yake cewa mace ce mai juna biyu tana azumin watan Ramadan zuwa bayan la'asar sai ta fara ganin duhu-duhu da ƙyar take iya kai take iya kaiwa lokacin shan ruwa. To malam za ta iya barin azumin ba, a, bayan ta haihu ta biya?
na'am Ah, lallai mata ya kamata idan mace ta ga har za ta za zai kai ga ta samu matsala a lafiyarta wajen wato isar da azumi to lallai balle musamman zai kai ga tana tsoron rayuwarta za ta sha ruwa bayan ramadan ta biya a shi addini sauƙi ne babu tsanani a cikinsa Allah ya ba da ƙofa na idan mutum zai samu matsala a cikin lafiyarsa to ana ba shi rangwame a kan wasu abubuwa na shari'a a nan wannan gaban nema ah, nake kira ga mafi yawancin tsofaffi a wannan zamani wani masanin kiwon lafiya in tattauna da shi kamar shekaran jiya ya ce yana ganin mafi yawancin mutuwan da ake samu na tsofaffi a watan ramadan daga irin aƙida ne da imanin mutanenmu mutum ya shekara tamanin ko casa'in wataƙila ma yana da ulcer sai ya ga kamar in ya sha ruwa kamar shi ba musulmi ba ne bayan ya kai yanayin da da ƙyar yake kai azumi sai ya ce min malam ni na fake da kai sai zamanto wani abu ne wanda ya shafe ku ku yi ƙoƙari ku wayar da kan mutane akan wannan da abin da ya shafi fatawoyi na addini yace wani za a ga an kai shi asibiti aman jini yake yi. ba wani abu bane illa ulcer sani ta tashi kuma a wannan yanayi da yake ciki ba zai iya rike azumi ba har zuwa wannan tsawon lokaci ga shekaru ga ulcer don haka yace yana roƙon mu mu yi wa mutane bayani a bisa wannan lallai mutum zai iya zama ya ɗau- ya ya yi laifi a wajen Allah subhanahu wata'ala don Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka kuma Allah ya baka dama cewa alal ladzina yudiqunahu fi dayati ta'am miskin malamai suka ce Allah ya ce wa alal ladzina yudiqunahu bai ce la yudiqunahu ba saboda akwai wata hikima cikin wannan fassara la yudiqunahu ne amma kuma sai amfani da yudiqunahu wato yudiqunahu bi mashaqqa zai iya kai azumin amma za a jikata kaga ya yudiku kuma ai a hakan kuma la yudiku ba zai iya bane amma iyawar nasa ba iyawa bane domin iyawar nasa cutarwa ne gare shi saboda haka tunda Allah subhanahu wataala ya ce wanda suka yi shekaru wanda la yudiqunahu illa bi mashaqqa ba za su iya kai azumi ba sai da wahala balle wannan wahalar kawai ake magana to ina ga idan kuma la yudiqunahu illa bi maradin aw bi halakin ba za su iya kaiwa ba sai sun cutu ko kuma sai an halaka wannan musulunci bai taɓa yarda da wannan ba wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya da sahabbansa suka suna azumi mafi yawancin su domin duk da an ce laysa min al-birri siyamu fi safar amma manzo Allah ya wani lokaci yuftir wani lokaci ya zum sahabban ma yuftiruna wa yuzumun ya danganta da yanayin tafiyar ko za ta wahalar ko ba za ta wahalar ba kuma da Aisha aka ce mata me yasa ke ba ki ruwa a wajen tafiya kamar ana ganin ta saba wa sunna ne bayan Allah ya ba ki sauki tace ai ita baya wahalar da ita to shi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai da yawa sun nuna yakan yi azumi a halin tafiya yakan sha to wani lokaci ana cikin tafiya sai zama to an dauki azumi kuma shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda yake azumi sai da la'asar sai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ga mutane da yawa sun galabaita sai ya ce a kawo masa ƙwaryar ruwa aka kawo masa wani akushi na ruwa sai ya hau kan wani tudu inda kowa zai gan shi sai ya kwamfaɗi ruwan sahabai da yawa suna ganin bayan la'asar ya yi a ƙarasa ya za a yaka amma tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa sun san kuma abin da yake nufi sai kowa ya sha ruwa saboda haka wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ma ka ɗauki azumin ma a cikin rukutar Allah kake sai kuma ka ga ba za fa ka kai ba to shi shi ya san zai kai tunda shi yana azumin kwana uku ma ba tare da ya ma sha ruwan ba ba ya ci abinci ba ma saboda shi haka Allah ya yi shi ba irin bashariyar ba irin tamu ba shi kenan sai kuma ya sha amma ya sha ne dan a sha dan ya zama abin koyi a wurin mutane kuma ya sha ne dan nan gaba kai ma in ka zo ko baya nan kai koyi ne saboda haka waɗanda suke ganin suna galabaita su ce ba za su sha ruwa ba har ya kai ga to fa garin neman kiba za a samu rama domin in ya zama kai ne kai sanadin halakarsa to za ka iya fadawa cikin halin wanda ya kashe kansa da kansa don haka duk wanda ya san yana da matsala ba zai iya kaiwa ba kuma ga rukusa da shari'a ta bashi to asnallah yuhibbu an yuta rukasahu kama yuhibbu an yuta azaimahu Allah yana son ka bi saukin ya maka sauki kamar yadda yake son kuma in ya maka ka'ida ka tsaya a kan ka'ida mata masu ciki akwai wanda aka halakar da su da yawa mai ciki wasu malamai ba zan so in faɗi kalma marar daɗi ba amma da yawa ba su san addini ba suka naɗa malanta a kan sai su ce mai ciki kawai su sha tafiyar sai ga mai ciki wata ɗaya wata biyu wata uku suna ta shan ruwa wai su masu ciki ne wannan barna ne babba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen zamani za a samu ru'usan juhalan kawuna cike da jahilci fa aftau bi ghairi ilmin su ba da fatawa ba a kan ilimi ba wa ballu su batar da mutane wa ballu su su bata wa aballu kuma su batar da mutane wayannan mata duk an halakar da su saboda haka idan farko ne laulayin ciki ne yasa kike ta yawan rashin lafiya a cikin azumi to wannan za ki iya shan ruwa amma ba a kan ciki kika sha ba kin sha ne a kan ke marar lafiya ne tunda kin sha ne a kan ke marar lafiya ne dama shara ta ba ki dama sai ki sha ruwa a ƙarshen ramadana in kika in kika haihu sai ki biya wannan alayin marasa lafiya kike ba alayin masu wanda aka ba su daman su sha ruwa saboda suna da ciki su ne wanda cikinsu ya kai ga bukatan abinci abin da yake cikin yana bukatan abinci ke ma kina bukatan abinci kuma Allah bai ba ki isasshen lafiyar da za ki iya daukan azumin ki ga kin kai shi lafiya ba ga labaita ba to a wannan lokaci ne kika kai halin da za ki fara shan ruwa saboda abdaruratu a ka'ida ta usul ta fiqhu al-darurat tuqaddaru bi qadariha darurorin da aka ce an ba wa mutum dama in larura ta zo yayi kaza to ana waiting din su daidai girman su yawwa idan kin kai lokacin da kike da larura to ke za ki ga zai yiwu cikin ku da ke da yar uwanki wata takwas takwas ne ko bakwai bakwai ne amma yar uwanki ita karfa ce ne lafiya kuma tana da ruwan jiki ita ce da komai kuma tana jin ba matsala ba wanda ya matsa mata ta sha ruwa sai ta yi azumin ta ke kuma kina da karancin jiki kina da karancin ruwa to ke sai ki sha ruwan sai ki sha ruwan jiki saboda haka a barura take nan suka daru da kadari ha wannan laruran ta ya kai ta wannan laruran ta bai kai ta ba bisa ga wannan muna nasiha wa mata cewa idan baki kai larura ba ke kin sani wanda zai sa ki sha ruwa ba wai dan kawai kina da ciki wata daya wata biyu sai ki kama shan ruwa ba wannan halaka ce ba haka ka'idar take ba ka'idar tana magana ne lokacin da kika kai yanayin da ba za ki iya dorewa da azumin ba ko kuma cikin ki zai ci ko ɗan da kike goyon wajen shayarwa ne ba zai samu nono ba shi ma akwai hikima dole ne wato mafi yawanci muna bari hikima ne da ilimi da ka'ida muke samun matsala kamar misali akwai wanda na tattauna da wasu masana kiwon lafiya suka ce kamar waɗanda sukan galabaita a kullum ƙarshen azumin su wannan ma zai abari wajen ji hankalin mutane lallai su lura da wannan nufuka ɗin akwai wanda kullum shi lafiyarsa kalau amma kullum a ƙarshen azuminsa yana galabaita kafin ya sha ruwa to wani masanin kiwon lafiya su suka sani dai amma ni dai masanin kiwon lafiya ne ya gaya mun cewa mafi yawancin irin waɗannan mutanen za ka samu suna da ƙarancin ruwa ne a jikin ko ƙarancin jini to ya kamata su je asibiti a auna su idan kuwa dama mutum ya san amma akwai wani abu da zai yi kamar baya bugar action ko kuma ko kuma rigakafi yace in baka da siga baka da ciwon siga sai kaga kana wahala irin wannan to ka rinka amfani da ORT in ka sha ruwa to mun jarraba da yawa mun ga amfanin sa to wayanda suke galabaita idan mutum ya sha ruwa ya sha ORT to za a ga wace gari bai galabai da ruwan jikinsa ya samu ya samu wadatar ruwan jiki musamman an wuce azumin goma ga wata an fara kaiwa sha biyar an fara kaiwa ishirin har zuwa ƙarshe to lalle mutane su lura da wannan amma da sharadi ya zama ba ka da siga kan mutum ya je jawo arfi yana da siga ya zama ba ka da siga ya zama kuma ka jarraba sau ɗaya ka ga yawunka ya bai ɗauke kamar yadda yake damun ka ba har ka kai azumin ka lami lafiya to sai ka rinka amfani da ORT in ka sha ruwa saboda ruwan idan dama abin da yake damun ka shine karancin ruwa a jikinka to wannan kuma ORT da kake sha yana mayar maka da ruwanka da tarar wannan shine a shawarar da zan bayar har su ma matan masu ciki idan sun fahimci irin wannan yana musu magani to da su sha ruwa gara su yi wannan din kuma su samu su dore da azumin su ba tare da sun galabaita ba ko masu shayarwar su ma kuma masu shayarwa su kuma akwai shi ma har yanzu hikima da ake amfani da shi mafi yawancin masu galabaita wajen shayarwa ‘ya'yansu sun riga sun girma sai mutanen mu ta ba da nono kawai ba a kai ba a ba girgi ba tsari a yadda ake yi shine tunda ɗanki ya riga ya girma yana shan kunu yana shan ci yana cin abinci to daga lokacin da yake bukatar nono daga safiya zuwa tara duk sai ki iya tabbaki ya ba shi nono daga inda aka yi zuwa tara sai ki shagaltar da hankalinsa da abinci da kunu da ruwa da sauransu har a kai a sha ruwa bayan kin sha ruwa kin samu ruwan jikin ki ya dawo to lokacin kuma sai ki sha to insha Allah in kina jarraba wannan to za ki ga ba kya galabaita wajen shayarwa in dan ki ya riga ya girma Allah ya samu dace bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لن يشيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتادا
نعم قل كذا يا مصر يا رسول الله ne muka faɗa jiya cewa yanzu an da an yi iltifati daga maganar da aljannu suke yi suke ba da labarin abin da suka gani yanzu Allah subhanahu wata'ala zaki ya karbi maganar da kansa ita kul ka gaya musu ka ce inni lan yudirani min Allah ya adu ni babu wani daya da zai iya tserar da ni daga azaban Allah idan na cancanci azaba to yaya zan bar abinda ubangiji na ya sa ni in kama abinda ranku yake so wannan wajibi ne ga kowane malami ya koyi da wannan da yawa mukan buga da mutum malam to kaza kaza to malam yanzu ina ce masa wai ina ce maka ya hallaka Allah ya kankare ka'idan ta shari'a ta ce a bai kankare ban ce to ai babu wani amfani in ce maka ya hallaka haka na kana da ma'ana ne in hallaka maka abinda Allah bai hallaka idan na hallaka maka abinda Allah bai hallaka ba kaje kai kai sunan ka mai sabon Allah ni kuma sunana na kafurta na hallaka abinda Allah ya haramta da gaskiya to da yawa malamai ana shuka cikin wannan kwarjinin mutum daɗinka da mutum tausayawa ga mutum ba kai Allah ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kawai sai ka zo wai kai malami ne to bari ka dan yi kwalima ka gyara mutum abu wai dan ya ji daɗi ko dan ku zauna lafiya ko dan ya ji daɗin zama da kai wannan ka ci kanka malami malamai suka ce matukan malami ba zai ce ban sani ba kuma hankalinsa ya kwanta ya kwanta ba to bai zama malami an kawo Imam Maliki aka ce tambayoyi wajen guda aka ce ko guda talatin ne ya amsa guda ko bakwai ne a ciki na ɗan manta yadda matsalar take sauran da yace la adari la adari la adari la adari ga wasu sun zo daga ƙauyuka sun yau tafiya mai nisa suka suka suka kuntata ta ce mu zo daga wuri mai nisa mu zo mu same ka tambaye ka ka ce mana la adari yace ai la adari kenan la adari nisful ilmi ne la'adarin ne. To a wurin ne sauƙi, idan abu aka kai ga mas'alar da ba a gano mas'alar hallinta ba, shi kenan ko ta shiga cikin layin ja'izi, ko kuma ta shiga layin shubahat, wanda mani ta ɗan shubahat, wa ƙadin samar a jidini wa irbihi shi kenan. In abin ya zama baka gane wajahinsa ba, sai ka je yana cikin shubaha ka bar shi ya fi maka alheri. In kuma wasu abubuwa ne to za su iya shiga layin jahili tunda duk abin da shari'a bata cire shi ta ce ta haramta shi ba zai shiga layin jahili saboda haka malami ya yi kokari abin da bai sani kawai ce bai sani sahabbai akan zo a yi wa sahabi tambaya dan uwansa sahabi ko tabi ya zo masa tambaya ta wai shin ka angonku ba akwai wane ba eh to me ya kawo ka nan ka fara ta kanka mana sai ya mai da shi ya amsa tambayar saboda sai ku fi na diga na mu in wani mu ya amsa mana shi kenan mu huta ba ma son mu dauko wa kanmu tambayoyi to manzo sallallahu alaihi wasallam ya shi fara kafa mana wannan fandishan kuma shi ma Allah ne ya kafa masa na cewa lan yujirani min Allah ahad ba wani mutum da zai tsayar da ni daga azabin Allah da yawa limamai ana sa su yi sallah lokaci bai yi ba saboda wani kawai attajiri ko wani mai jin mulki ko wani mai jin ƙarfi a masallacin kawai sai liman ka tashi ka mana sallah shi kuma liman yana da ilimin faduwar rana ya san ga lokacin da rana take faduwa yana da ilimin hudowar rana ya san ga lokacin da rana take hudowa yana da ilimin zawal ya san ga lokacin da rana take zawal amma haka kawai ko wasu ma sunan su kwamiti wanda bid'a ne babu wani kwamitin masallaci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a ce mun in ta yi kyau ta zama hasana in ta yi muni ta zama bid'a sai ya in yi kyau ita zuba da aikin su in mutane kirki ne suna tafiya amma wasu yawancin kwamitoci ma yanzu suke kawo rikici a masallatai saboda mafi yawanci wasu ne wanda suka zauna suna asali bijini mafi yawanci sai ga kwamitin nan mafi yawanci ba masu ilimi a ciki kuma sai su nemi tilasta liman ya yi aikin da ya saba da abin da yake shi ne ilimi shi wai talaka ne sai ya amsa musu kawai su masu ƙarfi ne su ne suka ba da kuɗi su suka taimaka aka gina masallaci su ne suke kula da gyaran masallaci su ne menene menene shi kenan sai sai malami ya zama shi da iliminsa da komai shi ne koma baya maganarsa ita ce ba karɓaciya ba kuma yana limami sai wa daga ce to me yasa kuke rike musu limanci ka yi aikin ka yanda ka sani an ce kaza kaza ka ce to ni dai ina tsammanin kun naɗa ne saboda kuna ganin kamar na fi ku sanin yanda addini yake ne yanda ake sallah ko eh to shi kenan to ku banni in yanda ni na sani amma ba za ku canja mun da irin naku fahimta ba da yawa na ta sa irin wanda suke tambaya na irin wannan limamin sai idan mutum ya matsa ka ce masa a wani littafi shafi na nawa a wajen wasa da wannan sai ka lage su to ka fi duk garin nan ilimi ne hujjar da za a kashe ka fi duk malaman garin nan ilimin ko duk rana ga shi nan ana ta kiran sallah a gari ka fi dukkan maladanin nan sanin addini kai ladan da ka dage ba za ka kira ba wanda gaskiya an duk tattara ladanai tasa'in to talatin a cikinsu ne masu kyau dari talatin a cikinsu ne masu za ka ga jiya ladan ya kira sallah karfe biyar saboda wuri yana tangaran rana ya gama ta faɗi ba ya leƙa ya gama ta faɗi sai biyar ya kira sallah amma yau in an yi hadari ba abun mamaki bane ya kira karfe biyar saura kwata abinsa saboda wai ya ga wuri ya yi duhu wai ai wuri ya yi duhu ne to irin wayan ne za a ce ai kai koyi da su kawai kai kai da ilimin ka kuma kai illa dan ne na gaskiya ka ci tsayawa ka tsaya ka ce kai ba za ka kira ba yanda lokaci yake sai a ce duk gari an kira sallah ka fi duk sauran ilimi ne to wanda yake magana shi ma jahili ne to ya jahili zai jagoranci malami to duk wannan gaba ita ce take magana akan irin waɗannan abubuwa lan yujirani min Allah ahadun ahadun din nan kowa ya kai sarki ne kai malami ne kai mai mulki ne kai mai gadara da kuɗi ne kai mai menene kai ba dai za ka bi ni lahira su kwace ni hannun Allah ba wannan bandishin kenan da aka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu abinda kuke son karkace din in bar gaskiya in je kan ra'ayinku to ba za ku je lahira ku kwace ni a gurin Allah ba la yujirani min Allah ahadu ahadun din nan kaga ya kawo ya gama kowaye ne ba wani mutum ɗaya da zai je tsaya da kai a lahira dan haka ka tsaya kai bisu kai aiki da ilimin ka mal ilmu illa al amal bihi ba wani abu ne ilimi ba in banda aiki da shi dan ka tara tarin ilimi ba kai aiki da shi ba ka misalin himari ne ya hamilu asfara wannan muna zafafawa muna daɗa jaddadawa akan wannan mas'ala ne saboda mas'ala ce wacce zama bala'i a cikin ƙasarmu masu ilimi marasa ilimi suna kokarin su karfin su sa su rinka biya masan zuciyar kuma kai malami kan ka yadda da wannan kai wani limamin da sarkinsa hakimin sa ya kawo shi a to ai shi ya ga a gari kaza nace a garin kake wannan hakimin ka ne kuma shi ya fahimta akwai kuskure a cikin abu kuma da ya faɗa mun gane naka ne kuskure na shi ne dai fahimtar sa ne dai sai kana faɗin garin da yake garin ku to suna iko da shi ne anan akan sallah ka bar can inda suke kuskuren su su ma su samu mai gyara musu saboda haka lallai ne idan ka samu ilimi ka samu fahimtar addini to kai aiki da iliminka walan ajida min dunihi multahada ka ce musu Allah yake koyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ni ba na da wata mafaka fa in ban da Allah to Allah ya ce ni kaza ku kuna son karkata in irin naku to ni ba na da wata mafaka da ya wuce Allah to mu kuma yanzu bamu da wani mafaka da ya wuce addini da ya wuce qur'ani da ya wuce sunnan manzon Allah da ya wuce fatawa na malaman da suka fahimci qur'ani da sunna din domin qur'anin da sunnan su ma manya manyan abubuwa ne wanda ba kowa ke gane su ba sai an kai su ga masu masu sharhin su masu bayanin su sune malaman fiqh din da ake yi Abu Jawza ya ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud قال يسئل ألست مع النبي صلى الله عليه وسلم نافذ tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul jinni daren da aljanu suka yi magana da shi hatta atal hajuna har sai da zo da ake da ake cewa hajunu fa qatta alayya qattan sai ya mun wani zane wannan ita ce ruwaya da muke ta faɗi na aljannu ruwaya ta biyu na maganar manzon Allah da aljannu kuma ta kaddama ilaihim sannan ya gabata zuwa ga aljannu fa zahamu alayhi suka yi tunturundo a jikin manzon Allah fa qala sayyidul lahu sai shugaban aljannu yuqalu lahu warda warda ana ce masa warda yace ana azjuluhum anka ni zan kora maka su su daina matsa maka fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace inni lan yujirani min Allah ahad ba wanda zai tsarar da ni daga Allah ko wane ne shi ka bar su kawai ba abin da za su yi mun Allah ne mai kare wannan mawardi ne ya ruwaito shi a wannan ajira min duni muntahadan malja'an mafaka kenan shine muntahadan imamu qatada shine shi ma'anansa mal wato malja'an kuma an karko daga daga suddi hirzan daga kalbi madkhalan fil ardi mithlu sar ba zan samu wani kwararo ba shine mutahada kwararo da zai shiga yin tsere wa Allah subhanahu wataala babu wakila waliyan an fassara shi da ma'anan majibancin al'amari na wakila mazhaban an fassara shi da matsayin matafiya akahu ibnu shajara ibnu shajara ne ruwaito wannan yace daga gare shi ne ma wani mawaki yake sai ya lahafa nafsi wala hadi gairu muddiyatin anni wa ma min qada illahi muntahab wato muntahadu babu wani abin da zai kare zai kautar da ni daga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala illa balagan إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أجعف ناصرا وأقل عددا
bana da mafaka bana da matsera ba abin da zai tserar da ni ba abin da zai kwace ni illa balagan min Allah sai dai in isar da sako daga Allah fa inna fihi al-aman isar da sakon nan a cikin sa ne zan samu aminci wan najat a cikin sa ne zan samu tsira kamar yadda Imam Hassan ya fassara illa balagan min Allah fa zalika amlikuhu sai dai in na isar da sakon Allah wannan kan na mallake shi bi tawfiqillah in Allah ya mun gamu gaman kasar don haka ba zan iya canza sakon Allah zuwa ga wato abin da kuke so ba wato aka ce wato wannan yana daidai ne da faɗin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika ya kai wannan manzo ka isar da sakon da aka saukar ma daga ubangijinka kada ka saurari wani mai neman karkata maka sakonka ko ya matsa maka ya sa ka yi abin da ba shi bane ba ruwanka ga abin da Allah ya sa ka balle ka isar da ma unzila ilayka abin da aka saukar maka min rabbika daga ubangijinka wa in lam tafa'al in kuwa baka aikata ba baka isar da sakon nan ba fa ma ballagta risalatahu ka sani fa Allah na jiran ka domin baka isar masa da aikansa ba saboda haka ba ruwanka da abin da mutane za su faɗa shi yasa manzo ko kashe shi za a yi sai ya isar da sako ko me zai faru to amma Allah ai da ya faɗi haka sai ya ce wallahu ya asimuka min nas kar ka ji tsoron mutane kai dai yi aikin da muka saka Allah ne zai kare ka daga sharrin mutane to isma min nas nan fa ba ya shafi duka yanka duka kisa kawai bane a har sharri har makirci har kulle kulle har munafunci har duk abin da za a je a yi kulle-kulle a kanka sai da ya koma kan wanda yake kullawa idan ka tsaya a kan hanyar Allah da haka malami ya tsaya a kan hanyar Allah idan ya tsaya a kan hanyar Allah to da wuya a ci nasara a kansa in ka ga an ci nasara a kanka to ka sa zan zuciyarka cikin al'amarinka akwai son zuciyarka da ka sa a ciki kai ma baka tsaya kan hanyar Allah ba kana dan kame-kame kana son zuciya kana zalunci kana karkata gaskiya kana wasu abubuwa wannan sai sai a ci nasara a kanka saboda wannan amma in dai ka tsaya kan hanyar Allah ka gaya mutane gaskiya a yi a gama a dawo a zage ka a dawo dole a yabe ka saboda an san gaskiya ne aka kauce mata da farko wannan shine mas'uliyar kowane mai kira zuwa ga Allah kuma ya asillah wanda ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba wa manzon Allah kaga nan saboda girman manzon Allah da darajarsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala bai ce in ataita Allah ba in ataita Allah ba to kuma an dawo cewa in manzo Allah lam in lam tazlu kuma ballata risalatahu kaga wato in in lam tazlu faqad ataita Allah ne amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ka sani dai baka isar da aikin Allah ba shi manzo Allah ya san fassarar abu cewa in lam tazal fa ma ballata risalatahu kar ka ji tsoron mutane wallahi da azumi sai aka ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu amma fa kowa ya sani in manzo ya isar da sako kai ka ji sakon sai kuma kai kire kasa kasa kake aiki da shi to ka san fa man ya'ti Allah wa rasulahu wa man ya'ti Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah fa inna lahu nara jahannam wutan jahannama ta ta an tanade ta gare shi khalidina fiha masu wannan sakon Allah da kafirci za su dawwama a cikinta abadan har abada. Khalidi na fiya abada shi yake nuna ana magana wanda ya kafirta ya ikar falsafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin su al'asuna masu sabon Allah ta hanyar aikata zunubai su Allah yana za ka ji Allah ya tafa inna Allah ghafurur rahim in mutum ya tuba. Sai Allah ya faɗaitar da tuba amma nan sai ya ce kawai fa inna lahu nara jahannam. wanda ke nuna haɗarin karkata ayoyin Allah zuwa ga abin da ba haka ake nufi da su ba. Allah bai ce zai maka afuwa ba, sai kawai ya ce wanda ya saba wa wannan tunara jahannama. Wutan jahannama ce Allah ya tanada masa. Khalidi na masu dawama ne su fiha a cikinta. Hatta izara au mayu aduna. Irin waɗannan mutane in sun je lahira, sai ga sun ga abin da ake musu alkawari ga wutan nan gadan-gadan. Da suna shakkanta. fasa ya alamuna da sannu za su san mana abu aku nasiran waye ya fi raunin mataimaki shin annabi ne ya fi raunin mataimakin da suke son su tilasta shi ya bar hanyar Allah ko kuma a'a su da suke son su tilasta malami ya karkace wa hanya shine ya fi rauni na wajen mataimaki a lahira wa aqallu adada waye fi karancin jama'a dan suna gadara da cewa muna da jama'a sai mu haɗa jama'an mu maka a tule ko mu haɗa jama'an mu su kyamace ka ko mu raba ka da jama'a ko mu yi kaza kaza kaza to in kana ji da jama'a shi yasa kake so a karkace wa hanyar Allah to in ka je lahira za ka ga waye ke da mataimaka kai ne ko Allah ko wannan wanda ka matsa masa din wane ne yake da karancin jama'a jama'an ka ne ko jama'an Allah subhanahu wataala na'am قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا Kul ka gaya musu in adari ni ban sani ba, kuna ta mu'amalu, to wai kana maganar tashi kyama yaushe ne, yaushe ne, har yanzu ba mu ganta ba. Ka gaya musu in adari ni ban sani ba, a ƙaribin matu a duna, abinda ake muku alƙawarin nan nan ka an zai zo nan gaba ba da jimawa ba, am ya ji allahu rabbi abadan ko ubangiji na ya tanada masa zamani mai nisa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba shi dan adam lissafin sa yau shekara ɗari kaza to kai a wurin ka shekara ɗari kaza ne yawa ne shi kuma sai ka gama Allah kuma sai ka gama lissafa ɗari kaza naka sau goma yau fa shekara ɗari na ɗaya ɗari na biyu ɗari na uku ɗari na hudu ɗari na biyar ɗari na shida ɗari na bakwai ɗari na takwas ɗari na tara dubu to shi kuma Allah rana ɗaya kenan ta wuce yasa na rahu qariba na mai rauna hu bari da kai kana ganin yau a shekara ɗari kana ganin abin da nisa wani rahu qariban shi kuma Allah ya ce a inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta'udun ar yini ɗaya wajen ubangiji zaman shekara dubu ne dan haka tun daga zamanin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kawai a gurin Allah tun an yi wuni ɗaya ne kuma an kai kaman karfe sha ɗaya na rana na yini na biyu ba muna da ɗari hudu ba dubu ɗaya da ɗari hudu daga hijira to ka gani kwana ɗaya kenan bai kai ma da rabin wuni ba shi yasa nace sha ɗaya na rana tunda ɗari hudu ne da an samu da ɗari biyar ne ma to sai a ce to an kai rabin wuni to ba a kai ma rabin wuni ba wataƙila bai fi nan da zuwa sha ɗaya rana ba to haka ne Allah subhanahu wataala ya ce to duk wanda ya dame ka yaushe ne ka ce to ni fa ban sani ba nan kusa ne ko nesa ne amma dai na san za a yi kuma ranar tana zuwa shikenan abin da na sani na'am
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا alimul gaibi Allah shine masanin gaibi wala yuzhiru ala gaibihi ahada baya kuma nuna ma wani mutum gaibin sa wanda ya ilmi ilmu al-azali allazi akhfahu to ba wanda zai sani sai shi ya san kayansa نعم إلا من اغتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
Na'am, wato, shi manzo sallallahu Alaihi wasallam idan ya ce gaibi, yana nufin abin da Allah bai sanar da shi ba bai bayyana masa ba. Wa Allah subhanahu wa ta'ala baya bayyanar da gaibinsa sai ya sai lokacin da ya ga dama, sai kuma ga wanda ya ga dama. Amma mutanen da ba su ka ko, ko a mantiki sun faɗi, suna tanaƙuri su ce ai annabi bai san gaibi ba su ce sai dai abin da aka sanar da shi wannan tanakuri ne wannan tanakuri ne mutum ya faɗi abu ya ce haka ne kuma dawo ya ce ba haka bane wanda ba yake tanakuri yana alta- tanakuri yana da dalala daga cikin dalalatul illatul aqal yana cikin dalala daga dalalolin cewa hankalinka ba cikakke bane kamar na sani ban sani ba na bayar ban bayar ba haka ne ba haka ne ba wannan shine tanakuri su ayoyin alqur'ani a fili suke gaibi dai idan ka ji manzo Allah ce gaibi abinda Allah bai gaya masa shi ba ko kuma da ya idan bai gaya masa ba yanzu ya sanar da shi to a wancan lokacin da bai gaya masa nan ba shi manzo Allah ya faɗo wannan sunan sa gaibi ko kuma an gaya masa komai da kafiyarsa da komai amma lokacinsa bai zo ba har yanzu yana nan a gaibi to a yasa za mu samu wasu ayoyi suna nuna manzon Allah bai san gaibi ba wasu ayoyi suna nuna an sanar da shi gaibi idan ka samu aya kamar illam kuntu alamu al-ghaiba lastakfartu min al-khairi wa ma massani su to in ka zo kuma sai ka samu alimul gaibi fala yuzra ala gaibi ya hada kuma sai ce illa man irtaba min rasul sai kuma ka samu Allah subhanahu wa ta'ala ce tilka min ba'il gaibi nuhi ilayhi wa nuhi ilayhi to irin wayannan suna nan da yawa suna nan da yawa irin wayannan dan haka kutsawa cikin ilimin da yafi karfinka hausawa suna ce faɗan da yafi karfin da game da shi wasa to wasu ne suke kutsa cikin ilimin da yafi karfin gaibi kullum muna cikin halilul gaibi ne kullum a halilul gaibi muke yau din nan gaibi ne a jiya kuma an yi hallale yau saboda haka shi gaidin nan ba wani abu ne wanda har za a yi ta rigima a kansa ka ji annabi kana masa rowar sa a bai sani ba a ya ji karfin sa duk wannan yana nuna cewa kai baka san kimar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam inda ka san kimar manzon Allah kwata kwata ba za ka rinka wannan rikici a kan wai ko annabi ya sani ko ba sai waye kai da za ka ce annabi ya sani ko bai sani ba mu din nan Allah ya sanar da mu in ma za ce ai sai sai da aka sanar da shi Allah ya sanar da mu aljanna har mun ji komai da yake cikin ta mafi yawanci ko da yake akwai mala ainu ra'at wala uzunun sami'at wala qatala qatara ala qalbi bashar amma mun ji a cikin ta akwai sururun mawduna an sururin ko akwai fiha sururun marfu'a wa akawabin fiha sururun mene marfu'a fiha sururun مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة to baka ji abin da ke cikin aljanna ba akwai gadaje dogaye akwai shimfiku akwai katifu akwai kokuna akwai menene ko ga kuma cikin suratul kunnan Allah subhanahu wataala yana faɗa a cewa ga irin tanadin da yayi wa a cikin su abin nan yana cewa ga tanadin da yawa ashabul yamini ko da kuma tanadin da yawa ashabul shimali da kuma tanadin da yawa yawa asabiquna sabiquna ko suratu suratu suratu izawaqa ko to da Allah yana cewa wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdud wa dalilin mamdud wa ma'in mazkub wa fakihatin kathira لا مقطوعة لا ممنوعة ولا لا مقطوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا قربا أترابا والناس في أصحابهم ثم أتت سلة من الأولين وسلة من الآخرين ها؟ سوى أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال fi samumin wahani to da aka zo kuma wasabiquna sabiquna fa aka ce ulaika almuqarrabuna fi jannatin na'im sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin wa sullatun min al-awwalin sullatun min al-akhirin ko wannan kuma sullatun min al-awwalin wa qalilun saboda su ba daidai da su ba su da yawa ala sururin mawduna muttaki'ina alaiha mutaqabili yatufu alai alaihim wildanun mukalladu bi asawabin wa abari wa ka'atin min ma'in la yasaddaun anha wa la yanzifun wa fakihatin mimma yatakhayyaru wa la lidairin mimma yashtahun to kaga an gaya mana abubuwan da suke cikin aljanna amma ba gaibi bane alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil gaibi wannan abubuwan na aljanna tun mun imani da shi amma gaibi ne har yanzu don me ba a hallale shi ba har yanzu lokacin su wannan shine ake cewa gaibun muntazar gaibin da ake jira akwai gaibun ma ba gaibi ne amma ya wuce don me ba yi a zamanin ka ba Allah yana ga manzo Allah tilka min ba'il gaibi nurihi ilayka ma kunta ladayhim إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون wace gaibi ne amma yanzu mana gaya maka lokacin da aka yi wancan ƙuri'a na wajen da rainon maryamu ba ka na ka wannan gaibun ne ma ba idan ka ji mutum ya ce manzo Allah Allah ya sanar da shi gaibi akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sunna amma mutum ya ce ya san sunna alali bai san ta ba yana mamare ne ko kuma yana binnike ta da ganta cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da sahabbai ya ce a wannan mazaunin nawa babu abin da Allah bai nuna mun ba na alheri ko na sharri da zai zo mu sai da ya sanar da ni kai ya sanar da kai kai mai zuwa ne da zan gani ba ya sanar da kai shi manzo Allah ya ce maka babu alheri ko sharri da zai zo mu wannan al'umma sai da sai da Allah ya nuna mun anan anan inda nake zaune yace hatta aljannata wan nar har aljanna da wuta sai da Allah ya nuna a wannan guri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maka a ƙarshen duniya za a samu wasu mata kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin rusuhunna ka'asmatil bukhut la yadkhulna aljannata wa la yajiduna rihaha yanzu zamanin da ya ga sahabbai babu wayannan mata mun kuma yanzu ba ai riga ya wuce mun gani ga sunan ana musu famin suna tsara gashi suna yawo babu dan kwali a titi suna rantsar rangwaɗi suna jin zuciyar mazaje suna barin rashin nonon su a waje don su ja hankalin mazaje show me your back show me your front show me your menene gashi nan duk ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa amma yau har ƴaƴan musulmi wai su su ne masu wannan shiga fit kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa kuma gashi mun gani saboda haka irin wa'annan abubuwa duka menene sunan su gaibi wai ba manzon Allah labari to shikenan wannan shine illa man istaba min rasul wanda Allah ya yarda da shi daga manzo zai ba shi labari inna Allah subhanahu wata'ala ya ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada zai Allah subhanahu wata'ala zai shigar da gadi tsakanin gaba gare shi da bayansa an gane ليعلم نعم ليعلم أن قد أبلغوا مثالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم me yasa Allah subhanahu wataala yake ba inna sulukun bayne dai wa min kalbi rasada za a sa masa masu gadi min bayne dai ta gaba gare shi wa min kalbihi da ta bayansa wai biya alama dan Allah ya tabbatar wato Allah ya riga ya sani ba wai bai sani bane Allah ya riga ya sani ya san manzonsa ga yanda zai yi amma dan a nuna a fili an kada ablago risalati rabbihim sun isar da sakonnin ubangijinsu na'am wa haɗa ma da daihim Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye da abin da yake tare da su waɗannan da ya aika su je su yi kiwon manzon lura da shi wato a haɗa ilmuhu bima inda rusul wasu malamai suka ce ya iliminsa ya kewaye da abin da yake wajen manzannin la yakhfa alayhi shay'un ba wai dan wani abu ya koya wa Allah bane kawai ya tura ne dan saboda su dai manzannin su bi karfin gwiwa ga wanda yake tare da su yake lura da safan da aka ce a ba su nan fala yakhfa alayhi shay'un min umurihim wa asa kullu shay'in adadan Allah ya kewaye komai wajen lissafi ya san adadin dukkan abubuwa wato alima ta'ala ilmu dabtin wa istisa'il Allah ya sani ilimin kiyayewa da haddacewa da bin diddigi jami al ashiya ya san dukkan abubuwa al munbasat fil arabi wanda suke watsa a bayan kasa was samawat da abin da wanda suke watsa a cikin sammai min al qatari na ruwan sama war ramli da rairayi Allah zai ce ma kaza ne adadin kuma kaza abu kaza kaza abu kaza wa warqil ashjari da ganyayen itatuwa wa zabaril bahari da kumfan kogi fala yajibu anhu shay'un ba wani abu da yake fakuwa ga barin Allah ma kunna za'ibin saboda haka ilimin Allah ba kawai da suke sai ilimi ne irin na rahoto a ce Allah baya nan yana jin labari ne to ba haka bane shi Allah subhanahu wata'ala ilmul mushahada ne ilimin sa ilimi ne na shuhudi ilimi ne na tamakkuni ilimi ne na qayyumiyya wal hayyu wal qayyum shine qadirun ala kulli nafsin saboda haka ilimin sa ba wata wani ilimi ne ana dauka kamar ilimin mu mu ilimin mu mun fatilun anna ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala ba haka ilimin sa yake ba sai sa wasu ke dauka ilimin Allah can daban shi kuma Allah can daban to ba haka bane duhun kai ne yake kawo wannan la yafa alayhi shay'un kuma wa hada bi kulli shay'in ilma a hada bi kulli shay'in qudratan wa irada fa kaifa la yuhitu ilman bima inda rusulihi to wanda ya san wannan yaya ba zai sa abin da ke wajen manzanninsa ba min risalatihi na manzancinsa wa wahayihi da wahayinsa allati amarahum bi tablighiha ila khalqi wanda ya umarce su da su isar zuwa ga halittarsa yasa Allah ke nuna mutum ma na zanta ba da lafiya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la ta'lamuna ayati la tubsiruna ay la tubsiruna qurban ba ku gani wa kaifa yumkinu li rusulihi an yufridu fi tilka risalat sai dai kuma ko menene aka bar irin wannan fa ya saba da iliminka sai ba wai wai zai zama kaman jiki da jiki ne kaman da wasu ka dauka ba Allah ya huta nan Allah ba ikhtilali da halittarsa Allah ya nisanta da barin cuɗanya da halittarsa amma halittarsa ba komai bane ba su wuce wani abu ne qabdatu fi min qabratihi ba wal ardu jami'an da mutin da halittar da komai da komai qabdatu والسماوات din gabaki daya madawiyatu jabini na'am
بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Allah ya karbi ibadunmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu wato ya dauke mana wannan bala'i da muke fama da shi Allah ya dawo mana da nutsuwa har mu ci gaba da gabatar da darussanmu kamar yadda aka saba Allah ya dawo mana da nutsuwa mu ci gaba da gabatar da ibadodinmu kamar yadda muka saba albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna jan hankali kar a yi hanin ganganci lokacin da aka san larura ta kauce to ba ba ba uzuri a wurin Allah dan an san larura ta kauce to a daga mutane ta tuntuni ci gaba da rayuwa yadda suka saba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh